إن الأولياء والمسلمين يا همة سيدنا الوالدين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله مم.
أثم إذا ما وقع آمنتم به asumma idza ma waka a hadin nan alhamdulillah nan wato alhamda ce wato asumma wato a summa idza ma waka ai a shi yanzu summa eh, sannan idza ma waka idan wato wato ma'amantu bi idza ma waka abin da ya ko halabi ku ma'ana su ba ku abin da ya sauka gare ku amantu bi ai kwa imani da shi ai- ai wato kwa imani bihi da shi kwa imani da Allah ko kuma kwa imani da azaba inda nuzulhi yayin saukarsa wato hamza din nan a yace a summa to wannan alhamza ta istifhami inkari ce istifhami ne wato inkari eh wato ma'ana wato yanzu shin wato idan wato abin da ya wato idan abin da kuka nemi saukarsa in ya sauka da ku kwa imani da Allah ko kuma kwa imani da azaba domin san lokaci azaban kuna neman ta sauka ai ba ku imani za ta sauka ba to yanzu in ta sauka kwa imani da ita
الآن وقد كنتم به تستعجلون eh, idan wato idan ta sauka wato wannan amantin biyu wato kun imani da Allah ko da azabar to wannan imanin ne da za ku yi kalayin ku baluminku ba za a karbi imanin daga gare ku wai ƙari lahu za a ce da ku alana yanzu na ju nuna za ku yi imani wa kuntum da wa kuntum bihi da sa'aduna ai kun kasance kuna neman gaggautowa bihi da wato da shi ita azaba kenan isi za an isi za an dan in- dan izgili
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد sannan sai a faɗa ga waɗanda suka yi zalunci suka shine suka yi kafirci sai ku ɗanɗani azabar dawama ai allazi tahduna wanda za ku dawama fihi a cikin sa هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون ba komai ake saka muku ba eh, ba komai ake saka muku ba illa jaza sai dai sakamakon abin da kuka zama kuna aikatawa ويستنبطونك أحق suna neman wato labarinka a haƙƙun shi wato abin da aka yi musu alƙawarin nan ko shi gaskiya ne huwa shi ai eh, huwa shi abin da aka yi musu alƙawarin nan ai ya cin abin da muke neman mu ji labari abin da kai mana wato alƙawari da shi ko kuma kai mana narko da shi mai azaba daga azaba walbasu da tashin alƙiyama shin a haƙƙun shin shi gaskiya ne shine yace kul ka ce musu eh eh na'am ai haka ne gaskiya ne warabi na rantsa da yace وربي na rantsa da ubangiji na innahu la إنه لحق shi dai wallahi gaskiya ne وما أنتم ko ba بمعجزين mai tsere wannan azaba bane ولو أن لكل نفس غلبت ما في الأرض لابتدت به wani kwallo wannan da kullum nafsin zalawa na biladi da wato duk abin da yake cikin ƙasa ya kasance ga wato kullum nafsin da kowace rayuwar ta ta yi zalunci shine ta yi kafirci da ba a ce wato duk ran da ta yi kafirci duk abin da yake wato na ƙasa duk abin da ƙasa take ciki da ta mallaka da ba a ce wato nata ne to lafta da bihi da ta da ta nemi taifansa da shi min azaba daga azaba yawan kiyamata ranar alkiyama وأسروا الندامة لما رأوا العذاب sun ɓoye annada mata nadama sun ɓoye ta alatar da imani bisa wato barin imani yayin da suka ga al'azaba azaba ai asfaha sun ɓoye ai asfaha ru asahum an shugabannin sun ɓoye ta an addu'a ga biran raunanan allazina adalluhum wa suka fitar da su makhabata ta'yid da tsoron aibatawa ko ku je lamu وأنزل بينهم
asabin nadamata wato sun koya nadama ala tarkin imani bisa barin imani lamma ra'awul azabu lokacin da suka ga azaba ai asfaharu asabu ai shugabannin su sun koye ta sun koye na damar an zuwa fa'in ga furar dauna nan wato su manyan wanda suka fitar da wato na kasan sun koye wannan nadamar don kan wato su rauna nan su gane nadamar da suke yi eh su ne abdul afa rauna na allazi na adallu wanda suka fitar da su makafatar ta'ayiri don tsoron aibatawa وقضي بينهم بالقسط وهم لا an يظلمون hukunci bai nahu ai tsakanin halitta bilkisu da adalci wa su la yuramuna ba za a zalunce su ba ألا إن لله ما في السماوات والأرض Allah ka sani duk abin da yake cikin samai da kasai lillahi na Allah ne ألا إن وعد الله حق ku sani cewa alƙawarin Allah bilbasu da tashin alkiyama wanda za a yi da sakamako haƙƙun ai sabitun matabbaci ne ولكن أكثرهم لا sai يعلمون dai yawa yawan su su yawa yawan mutane la alamu da ba sa sanin zalika wannan هو يحيي ويميت kowai yuhi Allah shi ke rayawa kowai yuhi da yake matawa وإليه ترجعون gare shi za a mai da ku fil akhirati a gidan lahira ko jazikum zai saka muku da ayyukanku يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ya ku mutane ana nufin ahalin makata wato ahalin mutanen maka kada ja auku ja atkum mawizatun hakika wato wa'azi ya zo muku min rabbikum daga ubangijin ku shine kitabul littafi ne fihi malakum duk abinda wato kuke da haƙi a ci a kuke da haƙi a kansa wato yana cikin sa wa alaikum da kuma duk abin da yake kanku na haƙi yana cikin wannan littafi za a gaya muku ko abin da kuka cancanta ku samu za kuma a gaya muku abin da ya cancanta a kanku ku yi wa huwa alqur'an shine alqur'ani kuma wa shifa'un wato waraka ne wa dawa'un wato magani ne lima fi sudur da da- da abin da yake cikin wato kiraza min al-aqaid ne da aqidu al-fasidatu su take wato wato batacciya wacce goge da kokonto wato da kokonce kokonce
نعم.
wa hudan kuma shi shirya ne minar dalal daga bata wa rahmatun kuma rahama ne lil mu'minin daga mu'mine masu imani bihi da shi قل بفضل الله ورحمته kul ka ce musu bi fadlillahi wa bi rahmatihi saboda farla Allah shine musulunci wa bi rahmatihi da rahmatsa shine alqur'ani فبذلك فليفرحوا saboda wannan falalar da wannan rahmar to balle farhu su farin ciki هو خير مما يجمعون shine yafi daga abin da suke tarawa minar duniya daga wato wato mata'in duniya
ولرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا kuna rajin ai azumin wani ku ba ni labari ma a zallallahu lakum wato abinda Allah ya saukan muku wato ko kuma abinda Allah ya halitta muku ya halitta gare ku min rizkin na daga arziki to wannan abinda Allah ya halitta muku wato kwaje altuminu harama wa halala sai kuka sa wani kuka ce kun haramta wani wani kuma kun halatta shi kamar su bahira da sa'iba da su mushe da sauransu Eh, kuma ku dinnan da kuke halarta wani abu kuma ku- ku haramta wani ba ku ne masu ta- ba ku ne masu shari'a ba Allah shi yake halartawa shi yake haramtawa to wannan abin da kuka yi to wato ka ce musu Allahu azina lakum الله أذن لكم أم على الله ترجعون kul ka gaya musu ka ce Allahu azina lakum Allah ne muku izini eh Allah ne muku izini bi zalika tahrim cikin wannan haramtawar wa tahlil da halattawar la Allah bai muku izini ba Allah bane bari dai kagen ƙarya kuke kuke dangana ga Allah ga Allah kuke kuna yin ƙarya ku ce wannan haram halal ne wannan haram ne ko Allah ya muku to Allah bai ba shine Allah ba shine ya muku izini ba ba shi ya haram ba shi ya sa kuku ya haka ba نعم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة me yin zaton wanda suke kaga ƙarya suke dangana ta zuwa ga wato Allah ai ayi shay'in zan ayi shay'in zannuhu wani abu ne zaton su bihi da wannan abin da suke su kage abu na ƙarya kuma su ce Allah ne ya ce ayi to me suke zaton an je alkiyama me ya sakamakon su إن الله لذو فضل على الناس hakika ne ubangiji mai farla ne ga mutane bai bi imhalihim da saurara musu wal in'am da ni'imantarwa alaihim gare su falla Allah wato tana da yawa saboda haka idan mutum ya gama duk abin da zai yi zai yi na laifukansa Allah sai ya kyale shi ya saurara masa amma ranar alkiyama za a hadu za a kama shi ولكن أكثرهم لا يشكرون sai da yawa yawan su lashi tumuna ba sa gode wa nimomin ubangiji da ya musu وما تكون في شأنهم وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه kuma ta kunu fi shanin ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kasance ba cikin wani lamari wa mata tulu kuma wato ba karanta ba minhu daga cikin wato wa mata tulu minhu min qur'ani ba karanta ba wato ba karanta wani abu daga cikin qur'ani ba eh wato ba karanta wani abu da- daga cikin qur'ani ba anzalahu alayka da Allah ya saukar da shi wato a da ya saukar da shi wato a kanka a gare ka wala ta amaluna ba ku yi- wato ba ku yi aiki ba wannan kuma khidabin wato da manzala ake da kuma al'ummarsa ba ku aikata wani aiki ba sai mu dai mun zama masu ciwo ne gare ku akan duk abin da kuke yi yayin da kuke aikata shi duk abin da kuke yi wato muna ciwo muna nan muna ganin abin da kuke yi yayin da kuke yin sa har ku gama shi muna nan mu ne shuhudan mu ne masu shaidawa wato ruka ba masu kiwo istufiduna lokacin da wato kuke kutsawa kuke kutsawa bihi cikin wannan aiki وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ba abin da yake buya ga ubangijinka ko da gwargwadon kwayar zarra ne an shi ne asgaru na mulki mafi kankantan wato tururuwa Eh, ko mun kankanta su baya buya ga ubangiji yadda yake a bayan ƙasa wala fi sama wala a sama abin a sama yake ko a ƙasa yake to ba zai buya ga ubangiji ba kai wala asgara wala mafi karanci ma daga haka min zalika da wala wala akbar wala mafi girma to illa fi kitabin sai dai na cikin littafin mubinin mabayani shine allahul mahfuz ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ma'azanin Allah يحزنون ta san inna auliya Allah ya sanu wato waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro gare su la hum yahzanun su ba za su yi bakin ciki ba ba za su yi bakin ciki ba bil ahirati a gidan lahira الذين آمنوا وكانوا su ne يتقون waɗanda suke imani kuma suka zama suna tsoron Allah intisali amrihi da bin umarninsa wa nahyihi da kuma nisanta hannunsa لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة albishir ya tabbata gare shi fil hayatid duniya a rayuwar duniya eh wato kusirar dan fasara bi hadisin a cikin wani hadisi sahahul hakim wanda hakim ya inganta shi wato wanda ya inganta shi to fasara da aka shine birru ya saliha da ruya wacce take saliha ya rahar rajulo da mutum yake ganin da autura ko a ga- ko a ganin masa to shi kenan wannan albishir din ya tabbata da su a rayuwar a rayuwar duniya haka nan a rayuwar lahira ma za a yi musu albishir bil jannati da aljanna bis sawabi da sakamakon abin da suka aikata na alheri لا تبديل لكلمات الله ba mu sanye da kalimatin lahi da kalmomin Allah ai abubuwan duk da Allah ya alkawari babu sabani a cikin su ذلك هو الفوز العظيم wancanan da abin ambato huwal fawzu shine rabo da al'azim wanda yake mai girma to
ونقل النووي nawawi ya ciro في مقدمة الشرع المهذب ne cikin wato muqaddima na sharhil muhazzab عن الإمامين an imamai da shugabanni guda biyu الشافعي al-imam shafi'i وأبي حنيفة wani imam abi hanifata رضي الله عنه Allah ya yarda da su أن كل منهما cewa kowanne daga cikinsu قال kala ya ce إذا لم تكن العلماء وأولياء الله idan idan wato malamai ba su kasance waliyan Allah ba فليس لله to ولي Allah ba shi da wani waliyi kenan وذلك wannan kuwa في العالم في العالم ilimin العالم.
amili yana magana ne a cikin wato malami mai aiki da iliminsa وقال القشيري bayan kusheri ya ce من شرط الولي yana daga sharaɗin waliyi أن يكون محفوظا ya zama mahbuzan abin kiyayewa وأن من شرط النبي kamar yadda yake daga sharaɗin wato أن annabi shi يكون معصوما kuma ya zama ma'asumi وكل من كان eh ai awali ba masumi bane eh annaba su ne masumai eh amma zai zama shi mahfuzi ne eh wa abin da ya bujuro abubuwa ba su ya bujurowa amma ba da wama ba su yi ba Mm.
نعم وكل من كان للشرع عليه اضطراب wato duk abin da wato zai kasance akwai wato itiradu wato na نعم وهو مجرور wato wanda ya kai akwai wato itiradi a kansa da shari'a ga shari'a نعم to ba huwa mabrurun wato shi abin wato rudi ne نعم مخادئ mai wato kuma muhadin mai yaudara ne والولي kaga dai wali هو الذي توالت أفعاله alal muwafaqati shine wanda wato duk ayyukan da yake yi suke jeruwa akan dacewa akan akan ayyukan suke tafiya akan dacewa wato su dace da abin da shari'a ta yarda da shi babu mai tafsir shehu shafi hudu to ya- نعم ولا يحزنك قولهم wala yuzun ka qauluhum kaffadin su ya bata maka rai ya rasulullahi da suke cewa da kai lasta mursala kai ba manzo bane to wa gairu da wannan sa إن العزة لله جميعا sandai al'izzatu sandai buwaya lillahi ta Allah ce jami'an baki daya هو السميع العليم Allah shine mai ji eh shine mai ji ga duk abin da wato aka fara ba duk abin da aka fara Allah ya ji shi kuma masani da duk abin da aka aikata kuma zai saka musu a kansa kuma kai ya rasulullahi Allah zai taimake ka zai baka nasara نعم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ka sani cewa duk abin da yake cikin sammai da wanda yake cikin kasai lillahi din na Allah ne duk bayansa ne mulkinsa ne kuma halittarsa ne وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء waɗanda suke wato bauta wa koma bayan Allah wansu to ba komai suke bi ba wato wanda suka ɗauki wato cewa koma bayan Allah su ne ababen tara da Allah suke wato bauta musu to wannan ba akan komai suke ba إن يتبعون إلا to الظن ba komai suke bi ba illa zanna ba komai suke bi a cikin wannan ba sai dai zato ai zannuhum cewa zaton su annahum cewa su alihatan alloli ne tashfa'u lahum za ta yi musu ceto وإن هم إلا su يخرصون dai ba su zama ba dai sai dai makaryata sai dai kawai karya suke fi zalika cikin wannan هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا Allah shi ne wanda ya sanya muku dare don ku nutsu a cikinsa kuma sanya muku yini don ku rika ganin abubuwan da kuke yi isnadul ibsari wato wato dangana gani ilahi zuwa gare shi mujazin mujazi ne li'annahu yubsaru fihi domin wato gani ake a cikinsa ma'ana da aka dangana da yace mubsiran ya dangana mubsiran da wato annahar eh to wannan majazi ne domin ba wato ba shine yake gani ba a- a cikin yinin ake gani saboda hasken da yake yake yake haskakawa Mhm.
إن في ذلك لآيات لقوم to يسمعون inda la'ayatin wato ayoyi sun tabbata bi zalika cikin wannan abin da aka faɗa ai da lalatin dalilai alawa hadani ya ji ta'ala bisa ka daga bisa ka daga Allah ta'ala duk wayannan abubuwan da aka faɗa suna nuni ne suna da lala bisa cewa Allah makadaici ne bai da abokin tarayya cikin wahadaniyarsa amma fa liqaumin ga mutane ya sanuna da suke saurare sama'a ta dabburin irin ji wato na ijira wata azin da wasuwa قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ƙarfi yahuda da nasara da da kuma wanda suke zai cewa mala'iku ‘ya'ya ne mata na Allah suka ce ita hazallahu waladu Allah ya riƙi la- ya riƙi wato ɗa ƙara ta'ala sai Allah ta'ala ya ce da su subhanahu tsarki ya tabbata gare shi an waladu da biran rukun ɗa هو الغني ubangiji shine mawadaci an kulle ahadin da biran dukkan ɗa ba wanda wato ubangiji yake da buƙatuwa zuwa gare shi amma kuma komai yana buƙatuwa zuwa ga ubangiji eh saboda haka ba wanda Allah yake bukatuwa yake da bukata gare shi wa inna ma yatlubul walad man yahtaju ilayhi kadai ne wanda yake bukatuwa zuwa ga da shine yake neman da eh Allah baya bukatar da balle a ce wato baya da wata bukata balle a ce shi ya nemi wato yana bukatar da amma da yana da bukata wato yana da bukata gurin ubangiji saboda duk wata halitta tana da bukata gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala له ما في السماوات وما في الأرض amma dukkan kuma abin da yake cikin samai da kasai din nasa ne mallakarsa ne halittarsa ne kuma bayansa ne إن عندكم من سلطان بهذا ba ku da wata hujja ba wata hujja gare ku bi haza da wannan abin da kuke faɗarsa abin nan da kuke faɗa kuke cewa Allah ya rigiya ba wata hujjar da ta tabbatar muku da wannan أتقولون على الله ما لا تعلمون shin ku a rika faɗa abin da ba ku sani ba ku rika dangana shi ga Allah istifhami ne na urusawa قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا lahu ka ce يفلحون musu wanda suke kagar ƙarya Allah lahi suke dangana wannan wato ƙarya yabtaruna suna kagen alkaziba ƙarya suke dangana ta da Allah eh bin nisbatul waladi da dangana da ilahi zuwa gare shi la yabtaruna ba za su rabauta ba متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون lahum mata'un qalilun wato jin daɗi kankani ya tabbata gare su bin duniya a rayuwar duniya wato za ta matta'una za su ji daɗi bihi da shi muddata hayatihim muddin rayuwarsu wato amma idan rayuwarsu ta ƙare to wannan jin daɗi ya ƙare ba su da wani maganar jin daɗi eh sun ma ilai na marjin sannan makomarsu tana wajen mu bil mautu da mutuwa sun ma nuzi humul azaba shadida sannan mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani bayan da mutu bayan mutuwa bima kanu ya kuro saboda kafircewarsu eh sun da sun je a kafirai suka je to in sun je kafirai lahira lahira ba a can ake imani ba a duniya ake imani amma duk wanda ya tafi lahira yana matsayin kafiri maganarsa ta ƙare duk wani jin daɗin da aka bashi istidraji aka yi masa ji daɗin a duniya amma kuma ya mutu ya tafi ga Allah dan zai samu sakamakonsa na hakika واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت
watulu alaihim ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamata karanta musu ai ka karanta wa kafiran maka ma'ana ka ba su na ba a nuhin ka wato ka ba kafiran maka labarin annabi nuhu yayin da ya gaya mutane sai ke ce da su ya ku mutane idan ka na kabur alaikum makami idan dai wato zama na alaikum wato zama na ya girma gare ku eh ai lokaci zama na fi kuma a cikin ku ya zama na yayin ku girma eh wata zikiri da wa'azina da nake yi muku don wannan duk ya dame ku da wa'azin da nake muku da ayoyin Allah to ni fa ba Allah lahi tawakkaltu da Allah fa na dogara eh ba da ku na dogara ba فأجمعوا أمركم وشركاءكم ku tara al'amuranku a izinin ku yi himma da niyya ala amrin bisa lamari ta ba nuna hobi da za ku ta- aikata shi da ni duk abin da wato kuke nufin ku yi mun na makirci ko na wani cutarwa to ku je ku shirya ku je ku ci gaba da yi da ko da shuraka abu abokan tarawar taku da ubangiji alwaru wawaru wawunan da ya ce wa shuraka akun wato bi ma'ana ma'a ai ku je ku ku yi ma'a shuraka iku tare da wato ababen tarawar sun mala'ikun ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون sun mala'ikun amurkun alaikun gummatan sannan lamarinku ba zai zama ɓoyayye ba ne gare ku ai masu tura abin ɓoyewa ban azhiru ku bayyana shi wa jahiru ni ku bayyana min bihi da shi sun makuzo ilayya a sannan ku zarce da duk abin da kuke son ku yi shi fiye a ciki na wala tun zilu ni kan ku saurara eh tun hilu ni kan ku saurara in ni lastu mubaliyan ni ban zama mai damuwa ba ne bukum da ku duk abin da kuka shiri za ku yi mun to ku ci gaba da yi ni ba zan hana ku ba kuma ban damu da abin da za ku yi ko me za ku guje ku yi فإن توليتم فما سألتكم من أجر in ta wallace in kuka juya baya an an ta zikiri ga buran wa'azina to duk dai wa'azin da nake muku ba ban tambaye ku lada ba ba wani ina yi dan ku ba ni lada ba ne ba wani lada alaihi a kansa to fa ta wallau sai suka juya suka ba da baya
إن أجري إلا على الله yake cewa ni sakamako na na abin da nake yi yana wajen Allah Allah ne ya aiko ni kuma yasa ni nake yin wannan aiki in ma za a saka mun to shine zai saka mun وأمرت أن أكون من an المسلمين umarce ni in kasance minal musulmi ne daga musulmai فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف sai suka sarrafantar da wato annabi nuhu eh suka sarrafantar da shi sai mu kuma sai muka tserar da shi wa mun ma'ahu da duk wanda yake tare da shi bilbulki a cikin jirgin ruwa ya safin jirgin ruwa waje allahu sai muka sanya su shi annabi nuhu wa mun ma'ahu da wanda duk suke tare da shi muka sanya su mayau bil ardi a bayan kasa bayan an wato bayan an nutsar da wato duk da an nutsar da sauran jama'a wanda suka tafi a jirgin ruwa sai suka zama musulmi su ne suka zo suka tashi duniya a gargana وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين sai muka nitsar da wanda suka sarrafantar da ayoyin fi tufan da ruwan tufan to fanzur ka duba kai ba kana ake bitul munzari ne ya karshen wanda ake wa gargadi ya kasance min ihlakin daga halakar da su faka zalika na fa'alu biman kazzaba haka nan za mu aikata da duk wanda ya sarrafantar da kai ya rasulullahi da shi annabi nuhu ya shekara 950 wato an ce sanda ya fara kira sai da take kullum sai an doke shi an sumar da shi sanyin asuba ne yake farfadowa da shi eh amma Allah yake cewa ma amana ma'ahu illa qalil eh ba samu wanda suka bi shi ba sai mutane yan kaɗan eh mhm.
نعم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل to ka gani wannan duk ana ba wa manzo Allah wannan kisoshi dan hakurkurtar da shi irin abubuwan da kafirai suke yi masa eh wato ana hakurkurtar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da irin masifar da ya sha da kuma masifar da wato sahabbansa suka sha ka gani duk ake masa bayanin kisoshin irin wa'annan abin da wato ya faru da sauran da wannan annaba manzanni da suka shuɗe eh, Allah yake kawo masa kisoshi nasu yana nuna musu kuma yana gargadin mutanen cewa to idan fa ku- yadda yadda wancan mutanen suka yi aka sauka musu da azaba to kuma fa haka za a sauka muku da azaba eh to duk irin wayannan hiko hikayoyi hakurkurtawa ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh to amma kaga yadda aka yi ana eh, yakin badar kusan manya-manyan kafirai da aka kashe su a wannan wajen kuma wasu musibu suka tattaru suka haukan wasu wasu ma suka halaka ba gurin yakin ba eh, saboda allah ya alkawarin dama zai zai zai zai zai saka wa manzala duk abin da suke masa sallallahu alaihi wasallam Mm. sun ba ba sunanin baji ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل Uhum. summa ba su min badihi rusulan sai kuma muka aiko da manzanni min badihi bayan annabi nuhu mun aiko da manzanni zuwa ga mutanensu ka ibrahim kamar da muka aiko Ibra- annabi ibrahim wa hud da annabi hud wa salihu da annabi salihu duk mun aiko su zuwa ga mutanensu sai suka zo musu bilbayyana da mu'ujizozi ba ma kanu liyuminu su kasance za su yi imani ba bi ma kan zabu bi da abin da suka sarrafar da shi min kabracin gaba ai kabla ba a rusuli gaban aiko manzannin ilayhim zuwa gare su كذلك نطبع على قلوب المعتدين haka nan na gaba ai na cikin muke yin yunki a bisa zukatan almuta dina wato wato masu shige bala ta kabalu imani ba ta karbi imani ba kama ta bana kamar yadda muka yunki ala ulubu ulaka bisa zukatan ulaka wa'annan cananka eh to haka nan wa'annan ma ba za su karba ba za mu yunki bisa- bisa zukatan su to nan kuma kanu liyo mai nuna nan sama kan ai kamar sa na'am ما استفهام وما استقامت وما استقامت قوم اولئك الاقوام wasu kama da kwanan min ula'ikar kwanan اقوام ba wanda ya daidaita daga wancanin wa'annan mutane fi wakacin min alahu a wakati cikin wata an yi muminu su yi imani ma'ana ba su daidaita ba ba su yi imani ba radu bi adadin imanin abinda ake nufi da rashin imaninsu asrarun malayin shine zarce wasu alaihi a kansa akan rashin imanin qawluhu bima faɗinsa da ya ce bi ma kazzabu bihi da abin da suka sarrafantar da shi ma ibara an usul tashri'i wato wannan abin da yake ibara ne a asalin wato shar- ta shari'a allati ajma'at alaiha al-umam wa ko kuma allati ujma'at eh, ajma'at alaiha al-umam wa da al'umma suka taru alaiha akan da yayi Mhm.
كذلك نطبع على قلوب المعتدين kazalika haka nan ayin da tuba muke yuki ala qulubil mutadina bisa wato suka ta mutadina masu shigi ba za ta bal imani ba za ta kalbi imani ba kamar tsabana kamar yadda muka yinki ala qulubil ulaika bisa suka ta wancanan ga ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين sai muka aiko annabi musa da annabi haruna min ba'dihim bayan wa'annan manzannin da suka huce wa muka faɗa eh bayan wa'annan manzannin da suka faɗa kamar su annabi ibrahim annabi hud annabi salihu duk bayan sun fice sai kuma muka aiko annabi haruna wato da annabi musa eh duk muka aiko su wato zuwa ga wato zuwa ga fir'auna eh wa mala'ihi da jama'a fir'auna muka aiko su bi ayatina da ayatina da ayoyin mu a tisi guda tara ba su takaba sai suka girman kai an imani da gurin imani ya daita wa kanu kan mujrimi sun zama dama mutane ne mujrimai bayan duk wa'ancan sun huce sai kuma Allah ya aiko annabi Musa da annabi Haruna wato suka zo dan wato suka zo zamanin Fir'auna wato kristoshin Fir'auna ana ta faɗa kwanan nan ma mun yi bayani wato irin yadda abin da ya gudana tsakanin annabi musa da annabi haruna da shi fir'auna da kuma masu sihiri mun mun bayani ehem فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين yayin da gaskiya ta zo musu a daga wajen mu kalu sai suka ce sun dai wannan lasiro wannan abin da ya zo din nan wallahi sihiri ne mubino ai bayyinu mabayyini ne zahirin mabayyini قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم sai annabi musa ya ce da su yanzu kwa faɗa kwa faɗa ne da ake da gaskiya lamma za a kuma yayin da ta zo muku kwa ce mata annahu da sihirin innahu da sihirin cewa shi sihiri ne أسحر هذا ولا يفلح الساحرون a sihirun haza shin yanzu wannan sihiri ne Ha? to ai wa kad ablaha man atarihi wanda yazo da shi ya raba wata wa aftal sihirar saharati wato ya ɓata sihirin masu sihiri ba na abin da shi annabi Musa ya zo da shi a ce sihiri ne ai abin da wa'ancan masu sihiri sai shi ne sihiri domin shi abin da annabi Musa ya zo da shi mu'jiza ce kuma ta ɓata sihirin dukkan masu sihiri masu sihiri wala yuflihu sahirun masu sihiri wato ba za su rabauta ba والاستفهام استفهام ان في الموضع هنا ولي يقول فينا للانكار لا انكار ني قالوا أجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين قالوا sai suka ce aji ita na ka ka zo mana ne litar fitana dan ka juyar da mu eh amma wajen na a gaban abin da muka samu aba ana iyayen mu Allah ya kansa wata kun lakum mulkin ya kuma mulki ya zama gare ku bi a cikin kasar Misra eh ka zo dan kai haka to wa ma na lakum ma mu dai ba za mu yi imani da ku ba ba za mu ba da gaskiya da ku ba kun zo ne kuna son ku cire mu daga abin da muka gada daga iyayenmu kuma abin da muka samu iyayenmu suke kai ku ce mu daina domin ba za mu yarda da wannan ba saboda mai da zarar mun bi ku mun mun saki abin da iyayenmu suka ɗora mu a kai to shi kenan ku ne za ku zama sarakuna ma'ana ku ne za ku ɗau mulkin garin domin kuma ba za mu yarda da wannan ba kuma ba za mu yi imani da ku ba za mu ba da gaskiya da ku ba وقال فرعون تومي بكل ساحر عليم sai fir'auna ya ce da mutane yan majalisar sai ce to abinda za a yi ku zo min duk wani mai sihiri mana bayan annabi musa ya zo ya shiga ya kira wasu zuwa ga tauhidi eh, kuma ya nemi cewa to in yana da wata alama da take nuna shi manzo ne daga allah to ya kawo masa ya ji- ya yadda sanda sanda ya ta zama maciji an ce sa- fir'auna ya tashi ya rika gudu ya rika zawayi yana gudu saboda tashin hankalin da ya gani shi kenan bayan ya gama annan musa ya ɗauke sanda to shi kenan alfir'auna ya dawo da sauran yan majalisa suka dawo maimakon su nuna wa fir'auna cewa to fa abin nan fa da musa ya zo da shi gaskiya ne eh maimakon su yi masa nasiha ta gaskiya domin su ne wazirai to duk za san da duk tsoronsa ake dan ka gaya masa abin da ba haka yake so ba shi kenan zai gama da kai amma dai wato shi waziri na gaskiya to sai ya faɗi gaskiya eh, sai su nuna masa to wannan ba abin ba fasiri ba eh, saboda maza Allah yana faɗa cikin wani hadisi cewa za a ranar lahu bil amira khairan ja'ala lahu wazira sidqin dan Allah yana nufin alheri daga ga shugaba sai ya bashi waziri nagari idan ya ga zai aikata alheri ya taimake shi idan ya ga zai akasin alheri to ya nusar da shi ya hana shi to kaga da wannan abin ya bayyana to da sai su yarda da shi to shi kenan a'a sai suka nuna wa fir'auna cewa wannan abin fa da musa ya zo da shi ba magana ce kawai ta sihiri ayan sihiri ne muna da masu sihiri wanda sun fi musa sun fi musa kwarewa ma a sihiri muna ba ka shawara a je a nemo su shi ke nan wakalar fir'aun sai fir'aun ya ce ɗin tuni ku zo min da kulli sahiri daga da dukkan wani mai sihiri alim masani ma'ana fa'iƙin mai zarcewa bi ilimin sihiri a cikin wato amma sihirin ma sai an samu ƙwararru eh, wanda suka zarce kowa a ilimin sihiri Mm, tun da gaban sarkin misira za a zo shi ne ƙarshe to ka a kawo masa wato masanin sihiri ka a kawo masa jigare-jigare eh, saboda ana so a yi musa kwaf ɗaya a gama da shi Ehe, sai sai sai ce ka a kawo masa jigare to farin ma za a saratu فلما جاء السهرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون yayin da waɗannan masu sihiri suka zo annabin musa sai annabi musa ya ce da su ba da ma ƙalulu bayan sun ce wa annabi musa in ma an tukiya in ma ka jefa ko in ma an nufin na harin ko kuma mu zamu ne za mu fara jefa Eh, wato shi ke nan suka zo sai suka ce da shi da musa ɗin ko ka jefa sandar ko ka jefa sandar taka a farko ko kuma ka bari mu mu fara jefawa eh shi sai alhaji Mu- eh, sai annabi musa ya ce da su falam zai ce su al'umma an tumurkuna ku jefa abin da za ku jefa ma'ana ku jefa sandar taku su za ku jefa ma'ana saboda mai saboda wato kamar yadda muka fi ɗauka da tun baya saboda tawassuli zuwa ga tabbatar da gaskiya eh, su ya kamata su fara jefawa idan annabi musa ya jefa tasa ya ta zama ya jefa tasa ta- ta- ta- ya- ta zama macijiya ya ɗauke idan suka jefa tasu kaga babu wani abu sun jefa sai a ce su ba su ɗauke kawai amma da annabi musa ya jefa tasa da ya ce ce ce su jefa da suka jefa to shikenan to da annabi musa ya jefa bayan sun jefa to shikenan kaga sai aka yi maganin su duk sai ta ta haɗiye abinda abinda suka jefa eh shi ne annabi musa yake cewa al'umma an tumurkun ku jefa abinda za ku jefa to kala ma alƙau فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر wannan ma alƙawa yayin da suka jefa wato igiyoyinsu da sandunansu sai annabi musa ya ce da su "Ah, ma ji itin ma ɗina istifamiya ce mubtada labarinta shine ji itin bihi ma ji itin ke shine labarin yake ne yake cewa ma ji itin bihi abinda kuka zo da shi a sihiru sihiri ne eh inna allaha إن الله سيبطله wato a cikin wata kira ma ta zama mausula ta zama mausuliya kenan eh ba istifhami din ba eh ma eh in in istifhami ne wato zai zama ma ji ito me kuka zo da shi asiru sihiri kuka zo da shi idan kuma ta mausuliya zai ce ma ji ito abin nan da kuka zo da shi wato sihiri ne inna allaha sai bilu sannan allah zai wato zai shafe shi eh inna allaha la yuslihu إن الله لا يصلح عمل Allah المفسدين baya gyara aikin mabarnata ba zai ba aikin aikin mabarnata ya zama ya ci gaba ya yi ya yi nasara ba ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون wa yuhibbullahu alhaqa Allah yana tabbatar yana bayyana da alhaqa gaskiya bi kalmatihi da kalmominsa walau karaha almujrimuna ko da mujrimai sun ki فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم amma amana li Musa ba wanda ya imani da annabi Musa illa zuriyatun sai dai wata wato jama'a eh, min auladi qaumihi daga 'ya'yan mutanen shi Fir'auna Eh, kuma sun yi imani ne ala khawfi bisa tsoron Fir'auna daga Fir'auna ma'ana suna tsoron Fir'auna eh, wa mala'ihim da jama'a su suna tsoron an yi fitinan wato ya fiti shi Fir'auna ya fitince su ai ya sirfa mu ya juyar da su an dinin gaban addinin su bi ta'zibihi da azabtawarsa وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن sun المسرفين dai fir'auna da ahalin wallahi mai girman kai ne bil'arni a bayan ƙasa ƙasar misira wa inna hula min la musufi yana daga cikin maɓannata wato masu tsallake iyaka bid da a'in rububiyyati da da'awar allantaka eh ai shi yana da'awar shi allah ne ma eh
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين sai ya yi annabi musa ya ce ya ku mutane in dai kun yi imani billahi da allah to ku dogara gare shi in kuntum muslimun in dai kun zama musulmai ba wanda za ku dogara da shi sai allah فقالوا على الله توكلنا sai suka ce dai mu ga Allah muka dogara ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ya ubangijinmu kakka sa mu zama kakka sa mu mu zama fitina ga mutanen da suke azzalimai ai ma'ana la tuzhirhum alaina kakka ba su rinjaye alaina akan mu fa yazunnu sai su da ci annahum cewa su ne Allah zaki suna wato kan gaskiya saboda haka fa yuftatarnu sai a fitince su bila da mu ma'ana kakka ba su nasara akan mu eh su wa'annan azzalimai idan aka buga suka yi nasara akan mu sai su dauka su ne da gaskiya to kaga sun fitintu da mu kenan bayan ko ba su ne a gaskiya to ya ubangiji kakka ba su nasara eh kakka sa mu mu zama mu a dalilin mu wato su zama sun fitintu eh sun dauka su ne su ne su ne da gaskiya a ba su ne da gaskiya ba ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ya ubangiji mu ka tserar da mu rahmatuka da rahmaka daga mutanen da suke kafirai وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمثل بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة to wa'annan ya muka yi kuma sai muka yi wahayi kuma zuwa ga annabi musa wa akhihi dan uwansa shine haruna an tafawa ali kawmi kuma bi misir buyutan ku riki gidaje ga mutanen ku misir a misira in kuka riki wannan gidajen wasu alu buyutan ku ku sanya kuma wa'annan gidajen na ku sanya su zama kiblatan alqibla ay musallan gurin yin sallah tu sallu da za ku rika sallah biyu a cikin sa wato li ta'amanu dan ku amuntu min al-khawf daga tsoro wa kana fir'aunu mana'ahum min as-salati fir'aun ya kasance ya hana su yin sallah yace ba za su yi sallah ba sai Allah ya ce to duk wani gidaje ku rika yin sallolin ku a cikin gidaje eh dan kai zama da ba ku sallah ba ki musu salata ku tsaye da sallah ai a cin muha ku cika ta وبشر المؤمنين to kai wa almus kai wa mu'minin albishir bin nasr da taimako wajen nasr da aljanna وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا sai annabi musa ya ce ya ubangijinmu ya ubangijinmu innaka atiti fir'auna kai ne ka ba wa fir'auna wa mal'ahu da jama'a su ka ba su zinatan kayan ado ko amwalan da dukiya fil hayati dunya a rayuwar duniya rabbana ya ubangiji uhum.
ربنا ليدلوا عن سبيلك ya ubangiji mu ka ba su wannan ne don su bata su darje an fi aiki wata ya a karshen sa wato don su bace an sabili daga biran wato addinin ka ربنا أمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ya ubangijinmu ka shafe dukiyar tasu kuma ka ɗaure zukatansu eh, ka yimki a kan tawassul ka ɗaure ta kar su yi imani har sai dai sun ga azaba wato mai raɗaɗi a bada da a alaihim wato annabi musa ne ya wannan addu'a a kansu ko amma na haru annabi haru kuma yana amin alaƙa yi bisa addu'ar sa قال أجيبت دعوتكما فاستقيما sai allah ta'ala ya ce da su hakika an amsa addu'ar ku ujibar da da'awatu kuma an amsa addu'ar ku eh musikat amwaluhum sai aka shafe dukiyar tasu hijaratan duk ta zama tsakon fani eh walam yumin fir'aun fir'aun bai imani ba hatta adraka hul garafu har sai da wato nutsiya ta riske shi sannan ya kokarin ya imani to duk an yadda an ansa addu'a ku fasta kima ku daidaita Allah risalatu bisa wannan manzanci wadda a wata da kira ila an ya ce humul azabu har zuwa azaba ta zo musu wala ta ولا tabani تتبعاني سبيل الذين لا
ya'lamun يعلمون kakku bibi ta farkin allazina la ya'lamuna wa'anda ba sa sani ma'ana fil istija fil istijali qada'i cikin neman gaggautowa hukunci na eh wa'anda dai ba su sani ba wa'anda ba su ba su da imani to ba su san irin hukunci na ba saboda haka ko kakku bi irin hanyar su eh domin su halin su shine su ta neman a gaggauto da azaba eh da an ce za a yi azaba sai ce to a zo da shi mana suna ɗauka tun da yake rashin imani ne ba su da imani ba sai zai zo ba to ku kakku ba halinsu eh kakku yi halinsu cikin gaggauto da hukuncin da ne ruwa an rawato annahu cewa wato lamarin da sha'anin makasa ba da ha arba'in sanata wato ya zauna shekara arba'in wato bayan wannan addu'ar ma'ana sanda annabi musa ya yi addu'ar haruna ya amin ba a ansa ba ba su ga ijaba ba sai da aka shekara arba'in sannan Allah ya aiko da ijaba shi yasa duk sanda kake addu'a kaka ce kana addu'a kamar ko Allah baya ji yana jin ka Eh, duk abin da kake faɗa yana jin ka duk abin da kake faɗa Allah yana ji ya kaka ce wai dan kayi a roƙo yau a ba ka ga ansa ba ba ka ga ijaba ba ba shegari ba ka gani ba sai a'a to yana sai ansa maka eh dama an ce ta addu'a idan ka yi ta ko a baka abin da ka roƙa ko kuma Allah ya ga cewa akwai wani abin da ya fi abin da ka roƙa ya musanya maka da shi amma ba za ka ba za ka je taskar ubangiji ka yi roƙo ka tashi hannu banza ba ba a yi eh ko kuma abin da ka roƙa ga akwai wata musiba tana taho maka sai a kare maka da wannan abin da ka roƙa ne eh maimakon an ce wannan abin aka baka to wannan musiba za ta iya samun ka eh saboda haka duk sanda dan adam yayi addu'a ya zama yana da yaqini Allah ya ansa eh kar ka yi kokwanto cikin ansa addu'a ubangiji eh kuma kar ka ce kai yau yau za ka gani ko gobe ko jibi a'a sai sanda ubangiji ya ya shirya ya shirya ya shirya amsa maka ya shirya baka ya ansa da kai ka gama kana mumin ya ansa amma zartarwar to sai sanda wato irada ubangiji ta ga lokacin da ya- za ta zartar da shi Eh, kaga yanzu masalan annabi musa annabi ne, manzo ne kuma yana daga cikin ulul azmi min rusul eh ya addu'a amma daga sanda ya addu'a kuma dan uwansa shi ma annabi manzo ya ce amin eh kaga an ce addu'a wal mu'minu sharika ne ko da wanda yake addu'a da wanda yake cewa amin duk sun tarayya a cikin addu'a duk addu'a suke yi Allah zai dauka ga duk addu'a suke yi to amma da suka gama addu'a sai da aka shekara 40 kan su ga ijaba to kai kuma ya za ka yi tafiya ka ce yanzu za ka yi yanzu yanzu ka ga amsa eh so duk sanda ubangiji ya ga ya dace to lokacin yake amsa Mm.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا wa jawaz na muka tsallake wato ma- magana addu'a shi bai wata magana ba Mm? yayi yana ɗanya ne ba inda za a yi ɗan dasa wannan magana ta ta amsa addu'a da wani
ko ta a baya amma dai ta yi munasaba akan addu'a ce ya to a yi ta masu yamin yawa يقول الرسول صلى الله عليه وسلم shamin yawa دليل wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce تعرف إلى الله في الرخاء ka san Allah a yayin da kake cikin yalwa عرف في الشدة ubangiji zai san ka kana cikin tsanani إذا توكل العبد على الله حق التوكل idan wato bawa ya dogara da Allah hakka tawakkul hakikanin dogaro ga Allah وطلب من وطلب السلام وطلب الله ya تبارك nemi Allah tabaraka wa ta'ala mutarra yana mai bukatuwa ilai zuwa gare shi إن الله يستجيب hakika له Allah zai amsa masa bi asirin mujaddin cikin mafi gaggawan lokaci ولكن إذا كان القلب lakin sai dai idan zuciya ta kasance لم يتوكل على ba الله ta dogara ga Allah ba بأن يقول اللسان shine wato harshe ya yi magana لا- ya ce ya allahu wal qalbu مؤتمد zuciya على غير kuma الله.
mutumin mai dogara alaƙar da lafi sauran Allah فكأنه لم يسأل kamar الله da shi bai bai roƙi Allah ba لا بد من ثقة القلب babu بالله bakawa min sikatul qalbi daga amincewa zuciya billahi da Allah ويكون الدعاء متوجها إلى sai addu'a الله ta zama سبحانه mai وتعالى.
fuskanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Eh, sannan yana daga cikin dalilan wato ansa addu'a shine kiyaye wato hukumu wato kiyaye haƙoƙin Allah tabaraka wa ta'ala eh mutum ya tsaya wani imtisal da amir wa sunabun nawahi ko idan dai ka tsaya cikin istinabun nawahi eh da fi'il ma'murat to za ka ga ansa addu'a eh duk sanda ka ka shiga wani yanayi eh to zo- to ka tuhumi kansa ka- ka tuhumi kanka eh ba za ka zo kana cewa Allah ya yi maka ba shi kuma Allah kana yi masa abin da ya ce ka kai eh kuma ka ce kana son ka ga wato amsa amsa addu'a eh duk abin da mumini ya shiga to ya kamata ya yi nazari a kan kansa me ya kawo ya shiga wannan wannan yanayin Eh, shi yasa ake son mutane da'ima a rika istighfari har wayannan halayen da ake ciki su halin rashin tsaro su halin kuncin rayuwa in dai aka nazarci istighfari kuma a yi istighfarin da kyakkyawar zuciya eh, to za a ga za a ga yayewa duk wanda ya nazarci istighfari zai ga yayewa kuma an san sharaɗin ne istighfari tuba an san sharaɗinsa Eh, na farko duk abin da ka san kana yi ka yi nadama Eh, ka yi nadama abin da kake na laifi ka yi nadama zuciyarka ta ta ƙi wannan abin da ka ka san ka yi na laifi gulma ce ka yi hasada ce ka yi irin kowane irin ma laifi ne ka zama ka yi nadama sannan kuma ka yi niyya har abada ba za ka koma ba kai niyyar har abada ba za ka kuma yi ba kuma sanda kake istighfarin a lokacin baka wannan baka laifi ka ciro daga cikinsa baka yi to nan da za ka ga ansa Allah zai Allah zai ansa addu'a duk wannan yanayin da aka shiga da za a lizimci istighfarin da kyakkyawan niyya Allah zai warware domin ba abin da yake kawo musibu sai laifi Eh, laifi shi yake kawo musibu ta addu'a kuma bayan addu'a a ta istighfari Allah mun tuba Allah mun tuba sai ga Allah ya ha to ya fara eh isabbu rabbakum innahu kana ghaffara yusilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Eh, hatta rayuwar nan da cikin firgici idan ana istighfari Allah zai dauke zai dauke wannan firgici eh
ويروى أن موسى عليه الصلاة والسلام an rawaito cewa annabi Musa alaihi salatu wassalamu خرج إلى الميقات ya fita zuwa ga miƙaci يدعو على فرعون yana addu'a akan fir'auna فلما دعا yayin da wato ya addu'a قيل له sai aka ce da shi قد أجيبت دعوتكما hakika an amsa addu'a ku سيهلك فرعون mu fir'auna zai halaka لكن ولكن بعد أربعين sai سنة dai bayan shekara arba'in ورجع موسى sai annabi musa ya dawo فسبق إليه الشبان sai samari suka zo suka rigaya wajensa في وسط الطريق a kan hanya قالوا له sai suka ce da shi ما فعل الله بك mai allah ya mai allah ya ce maka قال kada sai ya ce da su استجاب دعوتي allah ya ansa addu'a ta سيهلك فرعون بعد أربعين سنة fir'auna zai hallaka bayan shekara arba'in قالوا جميعا الحمد لله dukkan su sai suka ce alhamdulillah ونقص الله منها عشر سنوات sai Allah ya rage shekara goma daga cikin arba'in din ولما قروا من القرية yayin da ya kusa zuwa alkarya zuwa birnin misira لقيه الكهول sai wato gwaraje wato samari wato wato da yara sai ba?
matasa to sai matasa suka haɗu da shi gwaraza gwaraza suka haɗu da shi قالوا له sai suka ce da shi ما فعل الله بك mai Allah ya mai Allah ya kuka yi da Allah قال استجاب sai دعوتي ce Allah ya ansa addu'a ta وسيهلك فرعون بعد أربعين سنة sannu fir'auna zai hallaka bayan shekara arba'in قالوا الحمد sai لله su ma suka ce alhamdulillah فأسكت الله عشر sai Allah ya سنوات kuma rage shekara goma ولما وصل إلى القرية yayin da ya shiga cikin birnin misra تلقاه الضعفة zato sai raunana kuma wato tsofaffi suka haɗu da shi من الجيران daga maƙota الذين عجزوا عن الخروج مع waɗanda الناس suka gajiya ga barin fita tare da mutane ba za su iya fita ba قالوا ما فعل الله sai بك suka ce mai Allah ya kuka yi da Allah قال استجاب دعوتي sai ya ce Allah ya ansa addu'a ta wasai halin fir'auna ba da arba'ina Allah ya ce fir'auna zai hallaka bayan shekara arba'in qalu alhamdulillah sai suka ce alhamdulillah falamma wasala ila albiyuti yayin da ya je wato ya shiga gida atahu zamna wato sai wato ma- ma- ma- marasa lafiya shamajika wanda ba su iya komai ba sai suka zo suka same shi wa shuyukhi da kuma tsofaffi wal marda da marasa lafiya alladhina ajazu an alkhuruj wanda suka gajiya gaburan fita ba za su iya fita ba qalu lahu ma fa'ala sai Allah suka ce bika mai Allah ya kuka kai da Allah qala istajaba sai da'awati ce Allah ya ansa addu'a ta wasai halin fir'auna ba da arba'ina wato sanatan Fir'auna zai hallaka bayan shekara arba'in farafa Allah ashara sanawatin albaqiyati sai Allah ya kuma cire wannan shekara goma wadda ta saura wa qala azabu fi tilka al-laylati shi wa qala azabu to sai azaba ta faɗo a wannan daren domin hukuncin da Allah ya da an yarda da shi na'am sai kuma ya ga wannan kawai sai ce to magana ta ƙare kuriyar amru نعم eh allazi fi tasabti ya ruhu نعم في تلك الليلة a cikin wannan dare أوحى الله إلى موسى sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa أن يخرج ببني ya إسرائيل fita tare da bani Isra'ila فخرج بهم sai ya fitar da su فلما توسطوا الطريق yayin da suka je tsakiyar hanya لحقهم فرعون sai بجنوده fir'auna ya zo ya suke su da rundunarsa قالوا إنا لمدركون sai suka ce a ga fir'auna nan ya taho ba shakka zai same mu قال موسى zai riske mu sai annabi Musa ya ce كلا ai ba zai riske mu ba إن معي ربي سيهدين ina tare da ubangiji na zai shirya da mu yadda za mu yi الحمد لله doguwa ce.
da ya isa ita ya haka. Hmm. ya wasu na وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا wasu ya wasu na bi bani isra'ila sai muka tsallakar da bani isra'ila wato kogin nan eh to ba a ba a ba a hun fir'aun sai fir'aun ya waje da suke su ya biyo su ko su nuhu da rundunarsa bagayen dan zalunci wa adon da kuma wato shishi wato ya biyo su ya ji labarin annan musa ya yi bani isra'ila zai tsallaka kogi zai tafi da su shi kenan shi ma sai ya taho da rundunarsu da rundunarsa da sojojinsa ya biyo su don ya tare su kuma ya halaka da su hatta حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين hatta idza adraka wal garab har yayin da wato adraka wal garab garab nutsewa ta riski fir'auna kala sai ke cewa amantu na imani la ilaha illa annahu cewa lamarin da sha'anin la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila babu abin bauta da cancanta sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi to ana min musulmi ne ma ina daga cikin wato musulmai masu miƙa wuya kararrabu ya maimaita shi liyu kubala min guda a karɓi wannan wato duba daga gare shi amma fa bala min kubal ba a karɓa ba wadda sa jibrilu fi fihi min hafatul bahari sai mala'ika jibrilu ya cusa yunkun kogi cikin bakinsa eh makhafata an tanalu rahmatu makhafata an tanalu rahmatu dan tsoron kan rahama Allah ta iske shi eh saboda ƙara wasu ai to ai duk abinda duk abinda dinnan ake yi wato duk abinda lalatar da yayi saboda falala Allah ai shi kenan sai ga karshe kuma ya zo ya ya ya tsallake to mala'ika jibril ai ya san Allah eh ya san Allah zai iya yi to ya ga shi kai wannan ne ce ne da ya ba ba shi ba zai fito ya ce ebo yunkun wato yunkun tabo sai cusa a bakin nasa eh saboda haka bai imani ba wannan yana nan bai imani ne wannan yana cikin wuta dan wuta ne eh saboda haka haka haka duk ma kowa duk ma wani duk ma wanda yake rubutu duk tafasiru akan haka suka suka tabbatar cewa malaka jibril ya sa yunku a cikin bakinsa dan kai ya karasa wannan kalmar shahada eh alhamdulillah Yau ai za mu je ko? Za mu je ko? Eh. Da salatin fati ko gobe.
يا قلباتي ركبكم
Ruwan na sha ɗaya.
والله شاكيا
Ruwan na sha ɗaya.
والله شاكيا
Ruwan na sha ɗaya.
والله شاكيا
Thank you.
uku Amin.
صلاة الفاتح لا تلبسي
صلاة الفاتح صلاة الفاتحة
صلاة الفاتح
صلاة الفاتحة
mutum da ke ciki ana yana ta mana batin صلاة الفاتحة
abin da ake cikin son da rashin tsaro tsare mu da tsare masa kare mu da kare masa batin batin صلاة الفاتحة
kullum ma ya kasu na kwanar shi na mai sanin ma salatin batin صلاة الفاتحة
nan ne ya zo mana da kuma masa batin salatin batin صلاة الفاتحة
yaran ma na shi ne shi ne salatin batin
صلاة الفاتحة in suka aka yi wa da rayuwa su batin salatin batin صلاة الفاتحة
salatin batin صلاة الفاتحة
salatin batin صلاة الفاتحة
fatiha da salatin batin فاتحة بصلاة الفاتحة
Amin. Amin.
صلاة